إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini dare ne na sha biyar ga watan ainihin wato rabi'un al'awwal wato daren sha shida ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da alif dari hudu da arba'in da biyu wacce ce daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekarar dubu biyu da ashirin miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'ad ibn jabal da ke nan kan fasa minaka a inda muke ci gaba da gabatar da darasi a cikin littafi mai suna al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli shirk wal ilhad wallafar al-allama salih ibn fawzan ibn abdullah al-fawzan hafizahu Allah ta'ala littafin da ke karantar da mu tsantsar tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu muna nan dai a gabar da malam ke mana bayani dangane da iradatul insani bi amalihi dunya wannan shi darasin mu na 81 dan adam ya nufaci samun duniya da ayyukansa ba neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane wannan ko don haka sai muka tsaya a gabobi inda malam ke mana bayani dangane da inda aka kasa mutane gida biyu da wanda yake da bukatar abubuwan da yake bukata na rayuwa na ci da sha da aure da tufafi da sauransu da kuma wanda ke yana wuce iyaka wajen son waɗannan abubuwa yadda in ya an bashi yarda in ba bashi ba kuma ya fushi da Allah subhanahu wataala saboda ya hana shi mana yace athani na biyu wa minha ma la yahtaju ilayhi al-'abd cikin al'amuran ababen duniya da Allah ke azurta bawa da shi akwai abin da bawa baya da bukatar shi fa hadha yanbaghi an la yu'alliqa qalbahu bihi to nan bai kamata a ce ɗan adam ya ƙwalla faransa a kan samun wannan abin da bai zama wajibi a kansa sai ya samu ba fa'iza allaka ƙalbahu ɗan ji ba? a namun haka yake fa'iza allaka ƙalbahu duk ɗaya fa'iza allaka ƙalbahu idan ya ƙwallafa rai ma'ana idan ya ci gaba da sa rai ya makalkale zuciyar shi akan neman wannan abin duniyan da bai zama wajibi a kansa ya samu ba tsara musta'abidan lahu to ya zama mai ƙoƙarin bautar da zuciyar shi akan neman akan samun wannan abu wa rubbama tsara musta'abidan wa mu'tamidan ala ghairillah wani lokaci ma zai zama cikin waɗanda suke bautar da zuciyarsu akan abin da bai kamata ba kuma ma su zamto suna dogaro da wani wanda ba Allah ba hatta wajen samun kwangiloli da wasu abubuwa da mutum yake hankoro na sai ya tara wata dukiya maɗuɗu mai yawa kace tab ai da suwa ne muka dogara a can ai in dai ba sun sa mana hannu ba ai in dai ba ta hanyar suka ba za ka taɓa samu ba saboda haka mutum sai ya makalkala zuciyar shi da waɗannan mutane a waye gari yana yawan ɗiban kayan kyauta da waye waye yana kai musu gida a matsayin cin hanci in an yi magana ya ce shi kuma alherin ofis ne ina fata an gane kaga daga nan an shiga me an shiga rudu an shiga son zuciya an gane to mutum zai wayi gari idan yana buƙatar abin duniya fiye da abin da ya zama yana da buƙatar shi a rayuwar shi haka yake kasancewa jama'a sai a wayi gari yana ƙoƙarin bautar da ran shi akan wannan abin kuma yana dogaro akan wani wanda ba Allah ba fala yabqa ma'ahu haqiqatul ubudiyyati lillah sai a wayi gari babu haƙiƙanin bauta ga Allah ta'ala da zai ragu tare da shi wala haqiqatat tawakkuli alayhi sannan babu wani haƙiƙanin tawakkali dogaro ga Allah subhanahu ta'ala da zai rage wa bawa bal fihi shu'batun min al-ibadati li ghayri Allah ma da shi a'a me irin wannan halin zama a same shi da wani bangare na bautan wani wanda ba Allah ba Allahu akbar za a samu tun da bangaren bautan wani abu wanda ba Allah ba wa shu'batun min at-tawakkuli ala ghayri Allah sannan za a same shi da wani yanki na dogaro ga wani wanda yake ba Allah ba saboda me shi duniyan kawai ya samu gaba dukkanin wani abu da za a idan a samu wannan duniya kuma za a yi kamar yadda ake a wata makaranta kenan ko wani wata university shi zai faɗa maka cewa muhu muna son zami kaza ne amma in za mu iya samun miliyan kaza mu ba da cin hanci na miliyan kaza amma za mu samu miliyan kaza za mu iya bayarwa mu ba ruwanmu haka shugaban makarantar yake cewa kuma haka ake yi saboda ka sai zama tsarin haƙarami ha babba ake kawai in ma an zo za a yin to bayan an biya wancan riban da ya shigo nan ma sai an kasa to tun da mun yi ƙoƙari mun bayar kaza da kaza to ma sai mun ja kaza to kaga anan ɗan adam ya riga kwata-kwata ya manta da wa ya manta da Allah dukiyar an koma ma ana neman ta ne ba ta hanyar halaliya ba waɗannan ababe suna da matuƙar haɗari ga bawa ƙware da gaske Allah ta'ala ka tsare mana imanin to shi ma shi ne ma yake cewa wa shu'batun min at-tawakkuli ala ghayri Allah za a sami mutum da wani bangare na bautan wani wanda ba Allah ba wa hadha ahaqqu an-nas bi qawli ahaqqu an-nas bi qawlihi wannan shine mafi cancantan mutane da faɗinsa sallallahu alaihi wa sallama تعيس عبد الدينار ما ينكدي يا هلكا تعيس عبد الدرهم ما ينتار كدي يا لالاشي تعيس عبد الخميصة ما أبوتين ما ينسن دينك كايا رجال تفافي يا شقاوك يا لالاشي تعيس عبد الخميلة باون شنفدا شي ما يا شقاوك يا لالاشي وهذا عبد لهذه الأمور لهذه الأمور kaga wannan wanda ya zama mayan kuɗi mayan tufafi mayan hawa motoci mayan gina gidaje mayan kaza da kaza to an wayi gari wannan mutumin ya zama mai bauta wa waɗannan abubuwan da muka ambata domin wani ba za ka taɓa samun sha inda ake faɗin Allah ba ba za ka taɓa samun sha inda ake karanta hadisan manzon Allah ba shi zai faɗa maka ma ni fa in ba harka ka kawo ba kawai banda wani harka da kai ni ba na son ɓata lokaci ana samu ko ba a samu kuma kada ka ɗauka wannan abin sai a wajen mawadata kaɗai mu talakawa masu wannan ma mun fi yawa mutum ne yana yana shagonsa na sana'a an kira sallah ba zai iya barin shagonsa ya je sallah ya je ya dawo ba saboda sallar jam'i wajibi ne akan wa akan maza matukar baka je baka saba wa Allah kuma kabira ce daga cikin kaba'irud dhunub tun daga shi Allah ya ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun yana daga cikin wasa da sallah rashin samun ta cikin jami'i to wani sai dai fa sallah kofar shagon shi gashi shi duniyan bata samu ba kuma lahiran ya lalata ko ya bude musalla kofar shagon wai shi dai kadda yana ganin kamar da ya rufe shagon nan kawai an samu matsala akwai wani ciniki da za a zo a samu a zo a yi wanda ba zai samu ba kuma har ya gidan da sallan ba mai zuwa amma saboda kawatawan shedan tazyin shedan yana kawata mishi cewa ai ka kulle shagonka zaka iya samun matsala za a iya zuwa neman ka ba a same ka ba ba zai ma iya kulle shagon ya je wajen neman ilimi ba saboda ya tabbatar halaliya yake ci saboda ya tabbatar da wani irin ma mu'amala ce zai kulla na kasuwanci shin ya halatta ko bai halatta ba ba ruwan shi da wannan alhalalu ma halla biyadi wal haram fa ma lam yahul biyadi abinda bai soka hannun shi ba shine na haram amma duk abin da zai zo hannunsa menene halaliya ce shi a wurinsa Allah ka yafi mana da haka jama'a kun ji saboda haka wannan mutumin ya zama bawan waɗancan ababe da muka lissafa walau talabaha min Allah da a ce yana nema ne a wurin Allah fa inna Allah idza a'tahu iyyaha radi to idan Allah ta'ala ya bashi wannan abin da yake nema radiya sai yarda ya amince ya ci gaba da yin imani ya ci gaba da ayyukan addini a ci gaba da yin ayyukan addini tare da shi wa in mana'ahu iyyaha saqit in kuma ka hana shi sai ya fishi ko kuma mu dauka cewa wannan jumla ta riga ta kare da yace walau talabaha min Allah akwai alama aiko akwai alama tsayuwa a wurin ma'ana dama dai ya koma ya nemi waɗannan abubuwan daga wajen Allah da ya fiye mishi alkhairi ina fata an gane wannan sai ce fa inna allaha idza a'tahu iyaha to me irin wannan halin idan Allah ya bashi abin da yake nema daga gare shi radiya sai ya yarda ya amince ya ji cewa ya nufi wa in mana'ahu iyaha sakhit in kuma ka hana shi abin da ya nema a wurin Allah sai ya fushi wa inna ma عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله باوان الله نغري shine wanda yake yarda da abin da yake yardar da Allah in mun karanta da wannan fasara ko kuma mu ce wa inna ma abdullahi man yurdihi ma yurdi Allah bawa shine wanda yake kokarin neman abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yarda da wannan abu an gani duk abin da Allah ya gare shi to shi ma yana samun da tsohon ransa cewa wannan abu mai ne daidai ne kuma shi ne abin da ya kamata ya nema wa yuskhiduhu ma yuskhidulahu haka nan yana ba shi haushi yana yin fushi da abin da ke sa Allah ya fushi imma na miyagun ayyuka imma dai na sabo imma dai na wani aika-aika daga cikin miyagun laifuka ko miyagun ayyuka wa yuhibbu ma ahabbahu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu kuma yana son abin da Allah yake so yana son abin da manzonsa ke so wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluhu kuma yana kiyayya da abin da Allah da manzonsa suke yin kiyayya da shi wa yuwali awliya Allah yana nuna ƙauna da soyayya da taimako gawa majibintan Allah subhanahu wata'ala masoya Allah yana son masoya Allah wa yu'adi a'da Allah yana kuma nuna ƙiyayyarsa ƙarara da maƙiya Allah subhanahu wata'ala saboda haka jama'a ku sakankance ba yadda za a yi mutum ya zan bawan Allah na gari sai da ilimi yanzu ababen da muka lissafa nan zai yi ga jahili na'am wanda bai san ma inda kansa ke masa ciwo ba ya za a yi harar wannan to ina ma ya san abin da yake sa Allah ya yarda da bawan ma ballantana ya yarda da yardan Allah ina ya san abin da ke fusata Allah ballantana ma ya gujewa abin da ke fusata Allah bai sani ba hatta irin wannan kidnappers da kuke gani suna yawaita da rashin tsaro duk wani alamomi ne tashi alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasanta mana cewa waɗannan abubuwan za su auku za a samu kwancewar fitina da bala'i a ko'ina da zubar da jini wanda aka kashe bai san dan me aka kashe shi ba wanda ma yayi kisan shi ma bai san dan me yayi kisan ba haka manzo Allah ya bace wa sayakunu al-haraj za a samu zubar da jini sukan ce wa mal haraj ya rasulullah ya rasulullah me ake nufi al-haraj manzo Allah ya musu haka yace al-qatl kisa za a dinga kashe mutane bila adadi waɗancan takunkumi aka sa musu waɗancan atomic bomb ne haka ne waɗancan nuclear ne waɗancan gashi nan ababe daban-daban wasu ma guba za a sanya musu abincin nasu su ci su mutu slow poison za a sanya mutum shekara ɗaya shekara biyu ɓarkewan annoba ta zo nan da nan mutane su ta mutuwa duk wannan tsiyatakun fa ana nan ana yin shi a duniya kakwai ka an daina ne kuma mafi yawa mu mutanen yankin afirka mu ne target su ina fata an gane wato shi arnan turai in ya tashi tsiyan shi ba ruwan shi da wai arnan da ke nan an gane kowa kashewa zai yi kawai inda zai samu abin da ya zo nema to in yana so ne ya amfani da wata dama ya dama to sai ya zo ya sai ya tunzura wancan dan addini ya tunzura wancan saboda ya san an damu da addini saboda in kun kama fada sai ya taimaka muku da makami ku ta kashe kanku shi kuma yaje ce ina kwashin albarkatun kasan shi a hankali a hankalin shi kwance an gane wannan wannan al'abar haka yake jiya na saurari wani clip da wani bawan Allah ya turo mu na saurara wata mata ne ina ga a Kenya take take cewa duk wani musiba da wata bala'i da ke aukuwa a yankin Afirka to turawa ke yin shi sai riga sun gama tsarawa in kaga ana civil war a ƙasa su suka sa yi su ke kawo makaman da suke sa yi sun hango wani abu ne suna so su zo su kwasa ina fata an gani yace shugabannin ƙasashenmu na Afirka suke controlling din su abin da ake so za su yanzu ka dube da ta kashe musulmi a nan a nan yankin yankin arewa mun taɓa yin complain mun ce mai zanga-zanga mun kakashe duk wani arni da ke nan ba mu ce mai haka ba saboda mun san wannan ba mene ba addini ba ne ba addinin bai samu ba amma daga ɗan tashin wannan abin na ji wani pastor rabarin faza yana magana a church ya ce su ba za su yadda da wannan abin da ake a ƙasar nan ba ba maganan yan sas ake magana ba ana maganan a daina yin rashin adalci ne kawai a hakan shugabanci su an mai da su koma baya wai yanzu wai a garin in su kama karfe hudu da rabi na asbahi za ka ji wai kiran sallah yana ƙwanƙwasa marfin kunninka a cikin ɗakinka amma ana can a yankin arewa ma an ma hana su gina coci kaji matsayaci makarici wai a yankin arewa an hana mutane ma gina coci a zan yankin nasu ma an hana gina coci amma za a bari a gina masallaci haka yake faɗi yana tunzura mutane kyau su ba za su yarda ba gashi nan wai gonakinsu da wurarensu wasu 'yan bindiga sun yi sun mallake waɗannan wuraren ba da mutum ya je gona sai a kashe shi ba daman waye da Allah so yake fama da wannan matsalar wai ai su yan arewa ma sun ce su wannan sasin suna musu amfani saboda haka su ba su zanga-zanga ba to wai su ai yan sasin ba sa yin irin ta'addancin da suke yi ne a kudu a yankin arewa kila suna yin abin da ya kamata an gane wannan shi ne ke bayanin cewa to ai yanzu ya kamata ne ma a samu canjin tsarin gwamnati abin da ake mai yan arewa ba shi za mai yan kudu ba tunda su shafafu ne da mai ko komai nasu a yi masu shi daban mu ma nama a yi mana mu ma daban mu da ba mu da kan gado wai misali an gane wannan to duk irin waɗannan ababen idan mutum ba yana bibiyar addini ba ya zai san su ya zai gane kaga mutum ya riƙe waɗannan kafirai ya zama su ne ma role models ɗin shi wajen koyi duk iskancin siyasa da mutanen mu suke yi su hau media su ta faɗa da junansu akan siyasa na rantsa da Allah duk wannan ajandar Yahudawa ce ka dinga hawa kana aibata dan uwanka musulmi kana zagin dan uwanka musulmi baka san cewa wai Allah yana sa mala'iku suna rubutawa bane wai baka san cewa wannan adawan da kake cewa kana yi kake faɗin maganganu ba an rubuta kuma zaka je zaka je ka bada amsa akan wannan abin ba me yasa ba ma son kiyaye harshen mu ne da sunan siyasa ka je ka bata lahiranka da sunan siyasa ka bata imaninka menene amfanin rayuwa in ta zama haka Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana game da kafirai wannan tsarin da muke ne mulki na suwa ne ne mai Allah ce la yaqbuna fi mu'minin illan ba ta taɓa kiyaye wa mu'mini wani dangantaka ko wani alkawari na tsakaita wuta ko na kiyaye mutuncin juna ko wani abu yurdunakum bi afwahihim suna son ku ne da bakunansu wa ta'aba qulubuhum amma zukatansu na kin ku wa aktharuhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne Allah ce kada ku rike su a matsayin masoya a matsayin ababan ababan soyayyanku abokanan sirrinku لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر saboda ka mu muna faɗin abin da Allah ya faɗa ne game da mutum game da ɗan adam wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsanu min Allah haditha saboda ka kana buƙatar ilimi kafin ka zama mutumin kirki ka so abin da Allah yake so ka yarda da abin da Allah yake yarda da shi ka ƙi ka yi fushi da abin da Allah yake yin fushi da shi an gane wannan ka so masoya Allah ka ƙi maƙiya Allah wannan duk menene ibada ce fa wannan koko wani kam da an fara wannan magana ce to mu ka fita da mana hankali mu ba ruwan muna zama mu lafiya waɗannan su ne 'yan bautan duniya su duniya suke bautawa ba Allah ba Allah ka shirye da mu to wanda kadai ke zama bawan Allah shine mai wannan sifofin da muka ambata wa yu'adi a'da Allah ya nuna kiyayyansa ga makiya Allah makiya addinin Allah fa hadha alladhi istakmala al-iman wannan ba shine wanda imanin sa ya cika wannan magana ta Sheikhul Islam ibn taymiya ta kare rahimahullahu ta'ala kuma abinda muke ciki kenan intaha kalamuhu rahimahullah daga jama'a kun ji kenan kana da bukatun samun saiti a rayuwarka domin rayuwarka ta zamto akan tsari mai kyau yadda Allah subhanahu wata'ala zai karbe ka hannu bibbiyu yayin da mutuwarka ta zo yayin da za a kai ka kushewa amma in ka kuskura ka je lahira da wata matsala ka kuskura ka yi aikin da aka yi maka azaba a kabarinka to ka shiga uku ka lalace ke don duk abin da zai biyo bayan wannan zamanka na kabari din ya fi wannan tsanani ya fi wannan bala'i Allah ka shirya da mu ƙultu sai na ce in juwa malam salih ibn fauzan yace wa min abidil mal al yawma yana daga cikin masu bautawa dukiya a yau alladhina yuqaddimuna ala al muamalat al muharrama wal makasib al khabitha bidafi' hubb al madda wadannan wadanda suke ainihin wato zakkewa mu'amala ta haramun da hanyoyin nema gurbatattu waɗanda addinin musulunci ya hana bidafi' hubbil madda wai saboda su suna kafa wa kansu hujja ne cewa suna yin wannan ne domin neman abin da za su rayu ina fata an gane mutum ne ya san cewa amsan bashin banki da interest menene ban ji ba ƙaramin zunubi ne ko babba ne Allah sai da ya ƙara maimaitawa ƙarara wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أما سيمك كيا يزيون شمتاني za ga mutum ya je aji kudaden shi a first bank a ina ne ce maka ai kudin suna karuwa ne zuwa wani lokaci akwai wani wani wani wanda yake sanya taimaki dan uwansa da wasu 'yan miliyoyi ya ce ni ba zan iya ba kuɗi gaskiya ka juya ba don ina jin tsoron hasara amma na sa wasu kuɗi na a banki kaza fixed deposit account zuwa lokaci kaza ne shikenan ya je sa wannan kuɗin suna kaiwa wannan lokacin suka karu da kusan miliyan biyu sai ya cire interest ɗin kai sai ya ba wani ɗan uwan nashi ce je ci gaba da sana'a shi kuma yana kafa ba an yi magana ce ai na bashi jari na'am cikin waɗannan mutum biyuwa mai matsala yanzu wanda ya bayar shine mai laifi da aka ba shi bai shafe shi ba ina fata an gane tunda kila ma bai faɗa mishi cewa ga daga inda zai ciro kuɗin ba ya ce mishi dai ya bari zuwa lokaci kaza na'am akwai wani abu da nake sare zai shigo mun zuwa lokaci kaza ashe interest din ne da ya samu bankunan bankunan mu kuma na musulunci mun je mun aje su a gefe ba mu mu'amala ma da su mun sa a tsarin conventional banks misali idan ka bude savings account ana baka wani interest na wasu kuɗaɗe masu yawa sai dai me in an baka goma kuwa to za a zari za a zari dubu ɗaya ina na maka aiki haka ne tunda wai ana ma aiki ne suna cire wahalar su wai suna cire wahala bayan a kwashi kuɗinka kuma a yi business da shi ko ba za a ba komai ba tsarin mu'amala ta haramun kenan saɓanin jaiz bank duk wanda ke da account a jaiz bank ya gwada ka aje ko da naira dubu biyar ne ta kai wata ɗaya ka gani za ga alaƙa naira shida ko naira ashirin ko ɗari biyu ko ɗari uku za su a matsayin profit an yi sana'a da kuɗinka ne an samu riba an baka akwai lokacin da haddubanni in kudinka suna da yawa suka dubu ɗari hudu ko na za ka kusan duk wata kana samun dubu ashirin da biyar ko dubu talatin gwargwadon yadda aka je aka juya kudinka aka yi wani business da shi gwargwadon irin ribar da za a yanka maka samu in an samu faduwa kuma kowa ya ai- a gutsara mishi wannan faduwar da aka samu amma duk ba mu damu ba mu je mu buɗe bankuna da bankunan masu tsarin addini to ai yanzu ni ba bankin a garin nan yanzu wa ke zuwa banki ma sa kuɗi akwai bankin da ba za ka isa kuɗi ba yanzu a halin da ake ciki yanzu ko ko suna da branch a nan ko ba su da shi zuwa za ka yi kawai ka ɗan biya wani abu a sama kuɗinka ba za ka cire gwara ma ka ba da ɗin a nan a sa maka sama da ka je bankin don ɓata lokacin da ɓata time da za ka yi da wulaƙancin da ma'aikatan za su yi ma sai ka gwamnati kiɗa da karatu haka ne ko ba ka bane ba ka cire haka ne to irin waɗannan hulɗoɗi na haramun da irin wannan network marketing da ake yi kun san shi kuwa? eh kun san shi? ya yake wa zai mana bayani yadda yake wanda ya sani ba
ba ku sani ba ku? ikon Allah
kamar tambaya ta eh ba shi bane network marketing eh ban ji ba online purchase
a ba online purchase ba A, wannan ai wannan ai mu'amala ce mai kyau wannan baka da matsala ai saye da sayarwa ne ai wannan akwai wani daga cikin kamfanoni a Najeriya yana yin wannan abin Longreach Longreach kamfani ne suke yin mayika man shafawa kaza da kaza man wane ne gashin daban-daban yanzu idan ka je kai rijista da su zaka biya wani abu sai a ce kai ma ka je ka ka- kai convincing din mutane guda kaza su ma su zo in ka zo riban ka zai kari ya zama kaza haka ne ana yin wannan to duk wani tsarin kasuwanci da ke wannan haramun ne a musulunci kuma ga mu nan dumu-dumu a ciki muna ta bin mutane muna musu rijista online muna ta musu kaza saboda wai mu abin da muke samu zai karu wannan riban nasi'a ce kuma a ƙarshe ku za a ci gaba da tatsa a kwashe duk ɗan abin da kuke da shi su ne da riba kun yi faduwa kana kai ‘yan uwanka ne zuwa ga halaka wannan abin mu'amala ce ta riba don haka haramun ci a musulunci ba ma yi ga sana'o'ir na bitcoin da ake akan media ko za ga wani kamfani investment kaza a whatsapp ne a telegram ne a waye-waye ni duk wanda ya san cire nake cire kaina nake ɗan iska ne kawai a cikin yan damfara ne shi baka ko wani kaza ka sa kaza kudin ka zai zama guda kaza in ka sa mutane kaza ma suke rijista kai ma kudin ka zai kuma zama kaza duk wannan shine network marketing haramun ne a musulunci jama'a to shi ne ma da yake magana cewa yana daga cikin masu bauta wa kuɗi da dukiya a yau waɗanda ke zakewa irin waɗannan mu'amaloli na haramun da sana'o'i waɗanda suke munana mutum ne ya san an hana shigowa da kaza an hana kaza na haramun ne misali ko da ba ma a dokar ƙasa ba a musulunci ma menene haramun ne amma yana yi shi ne sayar da ƙwaya ya je ya siyo an hana siyo a shigo da tramadol ya je ya siyo da shi ya shigo da shi noman wiwi sayar da wiwi sayar da kwaya irin ta dawaki wai dan adam zai sha kwayar doki kai ka je yaushe dan adam yi wannan lalacewar da har ya zama dabba ya zama baya hankali shi baya kwanciya sai ya zama dabba yaushe muka samu wannan gurbacewa a cikin mu tazyin na shedan أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا شكراني labari ga wannan wanda ka kawata mishi mummunan aiki shi yake ganin shi a matsayin mai kyau fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda yaso yana batar da wanda yaso fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka kashe kanka a kansu saboda tsaban bakin ciki da damuwa saboda sun ƙin imani sun ƙin bin hanyar Allah kai dai naka kawai kai me ka isar da saƙon wanda ya ji jiki ya tsira wanda ya ƙi ji fatar jikin shi za ta gaya masa
kamar masu cin bashi na na riba ta banki wasu suna kafa hujja da cewa in ba su samu sun ciwo ta nan ba ba su da abin za su ci su kuma ba su zama da yunwa ba to su sa da hujja a wannan kokoya ba su da hujja abinda malami suke cewa hanya ɗaya ce tak ta halatta kai mu'amala ta riba shine larura ga wani mara lafiya kana da shi idan aka yi dili ɗin masa aiki ba a samu abin za masa aiki ba za a iya guntule masa hannu ko kuma zai iya mutuwa kaga wannan menene ƙoƙarin ceton rai ne zai sa ka iya zakkewa wancan mummunan saboda ka ceto ran wani ran wani domin ceto ran ya fi aukawa cikin wancan sabon mene muhimmanci in ba wannan ba ba wata hanya da ta halatta ka cire ba ka san ma'aikatan gwamnati haka muke da wannan wannan son zuciya ce to wallahi ban ka asirin bane ya za ka yi ka iya mallakan gida naka ƙarya kake ka yi a dashi mana dukkanin adashi ne ake samun matsala a kowanne za ka buga ka kwashe kayanka in ka ga dama duk watan duniya kamar yadda kake ansa a can ana cire maka duk wata ba za ka iya azumin duk wata ba ne ka je ka ba mai adashin yana tara maka duk wata adadin watannin ka je ka anshi kayanka ka yi ture ka za kwashe kwai amma saboda zukatanmu sun mutu noman nan ma ba za mu tsaya mai yadda ya kamata ba shi yasa da zarar mutum ya rasa aikin gwamnati an kore shi sai zama demoralized wannan zuciya shi ta buga ya mutu wani haka hujja yake yi wallahi tallahi ai wannan kaza ya sa wani ya mutu shi ya kashe wani ma to ai ya kore shi a aiki ma'ana Allah bai san dama za a kore shi ba shi ma ba shi tauhidi ya dauka aikin da goma zai ya kai na rantsi da Allah ban taba kwana da tashin cewa zan dawoma aikin gwamnati ba na san wannan abu na iya faruwa ba tattan abin da baka ɗauke shi mai girma ba ka ji leta ta zo an ci an kore ka ba abin da ka iya yi sai dai kuma cin fanshin ka tunda dama ba a hannun sa yake ba yana hannun kamfanin fansho ne ka je can ku gama ka dan ashe abin da zaka ansa ka zo kama sana'a dama can aikin gwamnati duk ma'aikacin gwamnati ban cire ma kowa ba almajiri ne sai dai barawo ne ina gaya maka wannan ka je university kaga professor mai ɗiban naira dubu ɗari hudu wallahi kafin wata ta ƙari ya zo ya fara roƙo ɗan ma'aran dubu talatin mana ɗan ma'aran dubu ashirin mana ana samu ko ba a samu kai kana gani yawan kuɗin ne kawai sai banza sai wofi ci banza ci wofi za kuɗin ya ƙari a nan ballanta na ga an ce albashi shi dubu ɗari dubu ɗari cin ɗijan a wannan talauci ya fara buga ƙwallo shi kenan ya fara samun matsala yau imana kusan kowannen mana in dai kai magidanci ne a yau ƙila an ci kusan sama da dubu ɗaya gidanka daga safe zuwa faɗuwar rana haka ne wani an ci dubu biyu wani ma hidiman da za ka yi a yau da gobe da saye da saye da za ka yi da abinci da za ci a gidanka da kai da 'ya'yanka da matanka in allah ya sanci dubu uku kullum ko dubu biyu ɗari biyar to kwana talatin yanzu nawa ne dubu biyu ɗari biyar kwana talatin nawa ne ban ji ba dubu saba'in da biyar to yanzu dan mutum yana kwasan dubu saba'in da biyar hawa ne hawa ne kuɗi ke da shi nawa ne wannan an bashi mil ticket ne kawai aikin da zai dinga yi kwaɗan kwadago ne ba shi da bambanci na rantsi da Allah gwara ka koya ma aikin gari ka bani wannan aikin aikin gareji don a gareji a ranar guda za ka iya samun dubu biyar in ta yi kyau ta ran dubu sha biyar ka in ta yi kyau ta ran wallahi har dubu hamsin za ka samu ka je ka duba duk ƙananan ma'aikatan nan kakaf wane ne mai rufin asirin masu sana'an hannu akwai su kan ka ga ma'aikacin gwamnati ya iya gina gida na shi sai shekara ashirin yana aiki wallahi bai iya ɗaura ko bulo ba saboda ka jama'a mu daina wanke kwakwalanmu tunanin gwamnati sai ta mana kaza zami kaza a fabtagu inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru la shikenan ka buga noma ka buga kasuwa ka koyi aikin hannu ko ina kana nan kana yi kana addinin ka kana neman sana'an ka kana hadda qur'ani kana tilawan hadisan manzon Allah kana bin sunna kana yin kaza har mutuwa ta dauke ka rayuwa ta yi riba kenan ko amma ga wani ya fito da kishi ya haka aka magana cewa Allah malam makaranta ne an kore shi ne bai san me zai yi ba wai shi duk shekarun da yini yana karantarwa bai san me zai yi ba to wannan ya da hankali kuwa to ashe gaskiya ne da ake hana masu fansho a ce ba za a ba kuɗin ka duka ba saboda wai kai mahaukaci ne duk shekarun da kai nan baka da hankali kuma wallahi wani haka ne ana bashi zai je kawai kawai fataka ne ya je sai wani kasin takalmi na dubu takwas ya je sai riga ta dubu hamsin hauka dai wai shi ganin kudin ne ke ba ƙariya za su yi ba shi ana shi fiƙihun Allah ka rawa mata lauci da sakarci na'am kamar shi wannan ja'iz misali ina so sai na je kamar ta intanet za a iya yin shi ana yi mana amma sai ka je bankin dole za ka iya buɗe account a baka account number a baka komai ka sa kuɗi ka cire kuɗi a haka za ka ta yi amma za su buƙaci zuwa wani lokaci ka je bankin don ka kai wasu takardunka ba wannan ba ma akwai taj bank taj bank ba ruwa shi ma bankin musulunci daga saudiya aka kawo taj har na buɗe account ɗina ta intanet sun turo min da account number da komai har na fara transaction da account ɗin sun turo min takarda ne kawai cewa ga takarda nan in yi scanning din hoto in daura da scanning din voters card da waye waye in tura mu shikenan an gama ba ma sun yaje bankin ba zan ci gaba da fantamawa na da mu'amala da bankin ba ruwan da matsala an samu wannan ci gaban amma mu mun tsaya mun daskare a wuri daya mun zama diskin da ridi mun samu to kokolwa a'a wannan batu ne mai kyau shi ne riban zuwa jan karatun ka a wayar da kai lahira a wayar da kai duniya ya zama ko'ina kana da kyakkyawan ainihin wato tsari a rayuwa don mumin ya kai kamata ya zama mai kan gado mai hankali na'am
ba za su samu ruwa ne ko ba za su samu ruwa mene har kawai dai za
a to wannan kuma yana da buƙatar ana yin semina ne lokaci bayan lokaci muni yake arewa kasan muna da matsala ne da za a ce masallacin nan ya shirya wata semina za a yi bayani akan kaza da kaza sai ga aha ɗan izalar na mayan kuɗi sun koma sun kuɗi in a ɗariƙa ne ce a ɗan ɗariƙa sun zama mayan kuɗi wani mudidin ba mu da hankali an raba mu ko mun zama mu haka kara zube muke rayuwa hatta noman da muke yin nan fa ya halatta yau in zo ko in ce to jama'a yau za mu kafin a irshad nan ba shi za mu za mu karantar dabarun noma ne kala daban-daban in je in bugo pamphlet in zo in raba ce in ka shuka kaza kana son ka samu kaman kaza ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga shi nan a rubuce ka gwada ka gani a zo a yi samina a kai wani in ya samu wannan alherin ba za ka ƙara ganin masallacin mu ana neman taimako irin wani taimakon ba saboda mene mafi yawan mu nan mun samu arziki ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwa ko wani abu makamancin wannan haka ne ko baka bane yanzu haka akwai font ɗin da federal government ta riga ta fitar yanzu wanda za a ƙara yi wannan karan an ce sai wanda ke da cac in kana sana'a corporate affairs commission certificate sai kana da wannan yanzu gwamnati ta ba da dama an buɗe shi free ne in ka je za a yi maka shi free da za ka biya naira dubu goma sha biyar ne a yi ma to yanzu a mai shi free akwai na samari wanda yake daga shekara sha takwas zuwa shekara talatin da biyar in ka je ka buɗe account kana da komai da komai zaka je ka CAC da sunan wani company ko sunan wani business zaka yi ka je an duba ya daidai ko za buɗe ma CAC ne ka yi register za a baka kusan 200 ko 500 ko wani abu ne ka rasa yanzu ka zo ka sa 200 a noma ko 300 in Allah ya yarda in dai kai da kyau shekara mai zuwa kana kusan miliyan uku ne ko miliyan biyu akalla haka ne ko baka bane ina magana mu a nan yankin musamman zaka bada goron gona zaka sai taki zaka sai kashin kaji zaka yi waye waye amma kai so muke a ba mu ƙara aure shi da abin shugaban kasa ya faɗa kwanakin baya kuma haka ne wani wallahi shi ya maka kuɗin su ne dan yanzu haka ya riga gama shirye maganan auren shi ne ya taso a ga gashi ana ta jami'i dili ba magana aure ake ba ka bari tukuna in dukiyar ta haɓaka kama je ka ƙaro uku ka cike kofa ko su zama hudu ba matsala za ku yi rayuwa mai daɗi amma abin da aka baka aka ce maka bashi ne bashi ne za ka biya kuma ka je ka fanta ma da su ka kakkashe kawai wani ma ana bashi je fara rawa ɗan uwan shi dubu ɗaya ga shi nan wallahi eh da gwamnati ko shi za mu hankali uku abubuwa irin waɗannan suna kasancewa da yawa jama'a amma ba ma bude kwakwalen mu na tunani Allah ya ji kan malamin malam Muhammad Awal Albani Zaria haka yake yi in an zo irin wannan karatun ne kawai za a dan haska mutane sai ga mutane sun sun dauki abu sun dauki sun dauki salo sun dauki hannu sun farka daga dogon baccin da aka yi ba kullun kawai a ta karanta hadasana hadasana ko ba wani sha'ani na gyaran duniya da lahiran ba dan Allah ma da ya tashi fi duniya hasanatan wa fil akhirati fa hasanatan ko a can kuma fa waƙina azaban neri a zance ya gama an gane wannan Allah ya samu dace ina muke yawwa sai kaji ma kallazina yata'amaluna birriba ma'al bunuki wa ghayriha kamar masu yin mu'amala ta riba ta cin interest da bankuna da wasu ma bankuna da ma wasu wuraren da ba bankuna ba akwai wasu investments da yawa zaka dinga su online suna da sunan suna kasuwanci da sauransu wanda zaka je ka shiga kuma ka san ka cikin rigima ka san ka cikin fushin Allah wallazina ya'khuduna al-mala an tariqir rishwati wal qimar da masu kokarin samun dukiya ta hanyar karba ko bayar da rashawa da kuma hanyar caca eh betting ba na ana ta yi ba akwai naija bet akwai waye bet akwai super bet akwai me ɗan iskan yan kudi nan duk sun kawo wannan tsiyar da aka gane cewa malamai suna ta magana a kai sai aka mai da wuraren yi runguna wai saboda in ma za ka je kai ba da zai ganka kenan za ka je inda ba Allah ka je ka yi rijistan caca ta ƙwallo ko ko ko ba ka bane ba me yin wannan tunda baya tsoron Allah kai tsoron idan mutane to ina kai ma ina tsoron mutane kawai kai abinka amma in dai Allah kake tsoro in kowa na bacci ne a lokacin kai ba za ka daka yi ba haka ne ko ba ka bane duk juyin duniya ba za ka daka sa kanka cikin wannan mu'amalar ba wa asirru qawlakum aw jahru bihi innahu alimun بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير to da waɗannan waɗanda suke karɓar dukiya ta hanyar rashawa mun san rashawa ai me rashawa ban ji ba cin hanci me cin hanci yawwa ba da wani abu a yi maka wani abin da kai baka cancanci samun wannan abin ba ko a kyale ka kai wani abin da bai cancanta a kyale ka kai mu'amalar ba ko kuma a ingiza ka kawo ka shallake sauran mutanen alhalin kai lokacin naka bai ba ba yin haka ko banki wani ya je da yana akwanta ne haka a akwanta sanda aiki yawwa yana kan layi kuna cikin layi ko sai daga an kira shi an ce shi an ji an ce a'a malam malam ya kafta alayi zaka je gaba sha'a ku ya hakuri akan kan nake son ganina yayi ne cucuro ka bani mana kai an jima a sa maka shikenan ai na sa akan ɗinka shikenan je kawai to ba da wala gon zagodi ya tafiya yana gama kawai sai ya dumi shi alat ana ko ba ai din rashawa shi na fata an gani ko aikinka na ofis ne amma ba za ka yi ba sai an biya ka sai an baka wani abu nan macin hanci ne da mai bayar wanda mai karɓin duk ina nuni in ya nabi muhammad la'anallahu rashi wal muqtash da mai bayarwa da mai karɓa duk an tsine musu albarka me ma'anar tsinuwa ne yawa nesanta mutum daga mai rahmar allah shine kawai akwai ababen da ke shiga cikin rashawa ma amma duk ba maganin sa matsayin rashawa saboda lalacewa mu ta wuce tunani kuma yaso muke kawai mun bude ido mu ga mun gyaru Allah ya gyara mana ta ina ba mu gyara ayyukanmu ba kuma Allah ya gyara mana a wannan ba mu yi bane wallahi sai dai mun gyara ayyukanmu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka azurta mu da tuba wa an tariqil ghushi fil mu'amalat da kuma ta hanyar yin magudi wajen mu'amaloli wajen sayar da fegi ne wajen sinikayya a kasuwa ne wajen sayar da kaya ne bayan magudi shi ne algush ai da hausa ne sunan shi magudi ko me ko a ce magudi ko a ce me ha'inci ko me almundahana ko almundahana ko amaja kowanne cikin waɗannan menene algushi ne za ka bai wa lebura wahalallen mutum mai ci da ƙyar yana sha ƙyar a gidansa ka ba shi aiki je maka hainci a gona bai yi aikin yadda ya kamata ba yana dawa sai ci maka ai aiki a riga an gama ai sai da ma ne kaza ne kaza kana biyan shi kuɗin shi cas in dai baka je ka gani ba gobe kana ba sai ga ai ga ma wani ga ma wani mai ake cewa ne ga wani kadada nan ma bai ba kaje ka same shi wani kace muka gaba aiki eh wallahi ai na shi maka kai saboda ina da bukata ne ai dama ina san na samu lokaci ne in zo in gama to kuma dama na ma wani alƙawari zan je gonan shi kaza ba haka ake yi ba ya za ka fita cikin wahala tun ai kai da fita cikin wahala bilal da babu ka gani ka ƙari ɗin da baka a cikin masifa da bala'i ne noman nan fa jama'a idan ka yi ka ɗauka ka kai kasuwa Allah kaɗai sun iya kalarin da kake samu a wurin Allah in dai kai ne ibada shi yasa ni ban taɓa yin noma don riba kaɗai ba kamar yadda mahaifin ke faɗa mana yakan ce mana ka yi noma ko don ladin da ke ciki kaɗai ko ba da riba ba haka yake ce mana ya ce ƙwari za su ci ‘yan kale za su ci, kai za ka ci, in ka ɗauka kai kasuwa ka sayar waye aikin nomawa amma duk wanda ya sai wannan abu ya je amfani da shi sai Allah ba kuma ya baka ladan shi lada goma da ashirin kenan jama'a daga cikin albarka da alherin noma kenan kuma ko da ma abin da zaka ciyar da iyalanka ne ba zaka noma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ma taj'alu fi fimra'atika hatta abin da zaka ba matarka ta ci menene sadaqa ne amma ban kai niyya an ka dauka ta wannan uban wahala da nake ci da wannan iyalan to wahalan fa kake ci lada kan wala ba wanda zai baka lada wannan tunda baka ciyar da su da niyyar ibada ba ka ɗauka kawai kai wahalalle ne to kuma a wahalan za ka ƙari Allah ka ba mu ikon gyarawa wa inna ma da kullum ri'in magana ta ƙari kun hada tarihin ne dai wa alaikum salam a wannan kam ka koma wannan ɓangaren ai albushin yana da yawa musamman 'yan kare wanda suka fi kowa ƙware wannan kuma su ne ƙauyawa shi ba ƙauye mafi ɗauka ya kawai in kai noma fito fa yana fa da haƙƙi a gonar naka fa kai kama isa kai aiki ne ba mu ba zai yiwu ba shi yasa sai ka yi taka ɗan in za a yi ma aiki a gona sai ka yi tsayuwar daka kana nan ana kuma kana kana mazurai sannan za a wani lafiya wallahi ku in ba haka ba tun ana tattarawa maza gwani ya zo yana ɗiba yana ajiye a gefe wasu wannan kala ne shi yasa muke cikin wahala ba mu da gaskiya cikin mu'amala Allah ta'ala ya samu dace wal fujuri fil mu'amalat fil mukhasamat da kuma wuce iyaka wajen musu wajen gardama a je a gaddama a kalli kwallon a dawo a ta gaddama kuma ƙwallon awa ɗaya da minti na da minti talatin ko sai kuma a dawo a zauna kuma a ka a yi musu na kaman awa na awa biyu kai banza ne sha sha sha kai da baka sani ba ai inda kaji shi wai wai da kwanci zai ai crossing zai yi amma wannan ɗan iskan ba haka bane ba to wannan abin shi ne alfujur ƙetare iyaka wajen mene kamar wani zai rina mun yau wai ya ce wai wani na ya faɗi a wajen siyasa kaza da kaza duk yana daga cikin abubuwan da muke fa wai saboda wani ya yabi naka ko ya kushe naka kai ma ka je sai ka kushe nashi sai ka kirkiro wani sharri ka jingina gare shi wallahi sunan wannan abin nan fujur fil muqasamat yana daga cikin alamomin munafikin mutum me irin wannan a wurin musu na fata an gani mazala ya fada arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan dabi'u guda hudu idan mutun ya waye gari da su to ya zama munafiki tsantsa cikakke wa man kana lahu khaslatan wanda kuma ke da dabi'a ɗaya daga cikin su كان له خصلة من النفاق حتى يدعها شي ما ينادى وني سوفا ne na munafiki har sai ya bari idza hadatha kadhaba in yi magana ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari ya saba wa idza atumina khana wa idza khasama fajara in zai yi in yi musu sai ya wuce iyaka sai ya ci mutuncin mutane sai ya wuce iyaka ya zaki جاء النبي محمد فالأمر جد عظيم كما لوكا أبني من سوئي الأمر جد عظيم الله تعالى يتري من إيمانه تكون جماعة وهم يعلمون أن هذه مكاسب محرمة جد متن ياسن شوى وأنن هنيوين سامو هنيوين حرام ياسن لكن حبهم للمال أعمى بصائرهم سيدي son tsananin sonsu da suke da kuɗi shi ya makantar da ganinsu waje alahun abidan laha ya mayar da su suka zamto masu bauta wa wannan dukiya fasaru ya ulubuna hamin ayi ƙwayiƙin sai aka wayi gari suna neman wannan dukiyar ta kowace irin hanya nasarallahu al'afiya mana ce muna neman Allah ta'ala ya bamu lafiya ya kiyaye mu lana gare mu wal ikhwanina al muslimin da kuma yan uwan musulmai min ash-shuh al muta' daga bakar ruwan da ake wa da'a wal hawa al muttaba' da bin san zuciyan da ake bi wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi Allah ya tsare mu daga ainihin wato kambama ra'ayin kowane ma'abocin ra'ayi ga dan uwansa ai da manzo Allah ya faɗa mana ko mun karanta tsari usali ne ko kun manta ne sati biyu da suka wuce mun karanta wannan hadisi cewa al'amarin mutane ya lalace ƙarshen duniya ta zo in aka samu wannan abubuwa aka samu ash-shuhl muta' wal hawa al-muttaba' wa i'jab kulli bi ra'yin bi ra'yi mun karanta wannan hadisi in ba kuma manta ba Allah ta'ala ya tsari mana imanin abinda muka karanta daidai Allah ka sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana bukatun mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka maida mu zuwa ga addinin ka mayarwa mai kyau Allah ta'ala ka sanya mana gaci bayan ka na kwarai ka yafe mana kurakuran mu ka hada mu da rayukan salihan bayi fi jannati wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته